أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها to Hisham ya karbo daga Hisham dan Urwata ya karbo daga babansa shi kuma babansa daga anana Asma'u sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ma Allah ya da su annaha hamalat ita na Asma'u ta yi ciki bi Abdullahi bin Zubair da Abdullahi dan Zubair bi Makkata a Makka a Makka ta samu cikin sa qalat ita na Asma'u take tace fa kharajtu sai na fita wato ma'ana ta fita daga Makka ita ma ta yi hijira e wa ana mutummun ni ina mai cika wato watannin wato haihuwata ma'ana lokacin haihuwarta ya yi wato ta cika wato watannin haihuwa kamar wato a ce mace ta yi ciki ya kai wata tara to shine wato ta cika watannin haihuwarsa ta ce fa a taitul madina ta sai na zo madina wanda zaltu kuba'an sai na sauka a kuba fawalar dutu sai na haihu bi kubayin a kuba sun ma ta yi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wanda abin da na haifa eh fa wada'atuhu fi hijri sai na ajiye wannan abin da na haifa akan wato cinyan manzo Allah jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa da a bi tamratin sai manzo Allah ya kira yace a kawo dabino fa ma zagaha sai ya to ya tauna ta a bakinsa ya jujjuya ta a bakinsa sallallahu alaihi wasallam sun matafala fifi sai ya tofa ta a cikin bakinsa sallallahu alaihi wasallam fa kana awwala shay'in wannan abin da manzo Allah ya tofa a cikin bakinsa shine farkon abu da khala jawfahu da ya shiga cikinsa to haka ake so da an haifi abin haihuwa hatta huduba da ake so a yi masa to a yi maza maza a yi masa wannan hudubar eh wato ana wato yana daga cikin abin da ake so na yin huduba idan an haifi abin haihuwa a yi masa kiran sallah wato a kunnensa na dama a yi masa ikama a kunnen hagu abinda dai ake so ya zama wannan shine wato abu na farko da ya shiga cikin kunnensa ya ji kiran sallah wanda akwai kalmar shahada a ciki akwai wato kuma wato wato bayani akan manzancin mazala sallallahu alaihi wasallama da kuma jin mecece sallah domin banda kalmar shahada sallah ita ce farkon arkanul ita ce wato ita ce rukuni na biyu idan ka cire kalmar shahada to ita za a ce farko bayan kalmar shahada domin ita ce imaduddin to ya ji ta a kunnensa kuma ya ji ikama tsayar da ita to wannan ana son a yi wannan sannan kuma ya masa ta haniki ya zama farkon abin da zai shiga cikinsa cikinsa to ya zama abu ne mai albarka to ana rajayin wannan shi ne take cewa fakana awwala shay'in da kala jawfahu da kala jawfahu farkon abin da ya shiga cikin sa riqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine yawun manzala sallallahu alaihi wasallam summa hannakahu sai manzala ya masa tahniki bit tamrati da tabiyun da dabinu summa da alahu sannan sai ya masa addu'a fa barraka alaihi ya sa masa albarka eh wa kana awwala mauludin shi abdullahi bin zubair shine farkon abin haihuwa wulida da aka haife shi fil islami a cikin musulunci ma'ana a madina abdullahi bin zubair shine farkon wato sahaban da aka haifa a madina bayan an hijira shine farko dan asma binta abubakar asma ya sai na bakar ita ce wato yarna na aisha mata mazala sallallahu alaihi wasallam to ita ta haife shi shi kuma babansa azubair bin al-awwam shine mahaifto shine farkon shi abdullahi zubair farkon abin da aka haifa a madina bayan an hijira shine shokana awwal mauludin shine farkon abin haihuwa wuri da aka haife shi fil islam a cikin musulunci to fa farihu bihi sai suka yi farin ciki da shi farhan wato farahan wato farin ciki shadida mai tsanani la'annahum don cewa su ƙila lahum an ba su labari cewa annal yahuda cewa yahudawa kad saharatukum ta yi muku suhiri ma fala yuladu lakum ba za a haifa muku wani abin haihuwa ba ma'ana an zo an samu wato su musulmi ana ba su wani labari cewa wato irin labarin da na jice-jice cewa yahudawa sun wa muhajirai sihiri tun da suka shigo madina to ba wanda za a haifa wa wani abin haihuwa saboda wannan sihirin to ka gani wato sai kuma gashi an haifi abdullahi bin zubair to abdullahi bin zubair haihuwarsa sai ta karyata wannan jita-jitan da ake yi in ma har sun yi sihirin to wannan sihirin bai ci ba eh حدثنا مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عبد الله بن عون عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه انس بن سيرين يا كبو daga انس بن مالك الله يرضى da shi qala anas yace kana ibn abi dal kana ibn li abi dal hata wato wani yaro ya kasance na abi dal hata yashtaki wato yana wato kuka wato ma'ana yana kukan wato ciwon ciki eh fakharaja abu dalhata to shikenan sai abu dalhata sai ya fita mana ya tafi ya nemo masa magani eh to faqubi da sabiyu yana fita shikenan sai Allah ya karbi wannan yaro falamma raja yayin da shi abu dalhata ya dawo eh kala sai ce da matarsa ma fa'ala ibni me dana ya aikata mana ya halin da wannan dan nawa yake ciki qalat ummu salama ummu sulaim sai ummu sulaim ta ce a huwa askanu ma kana ai ya samu sauki fiye da yadda da ya kasance ciwon nasa ya yi ƙasa ya ya samu sauki fiye da wato yadda ka fita ka bar shi ma'ana ba ta so ta ce da shi ai ya rasu don kan hankalinsa ya tashi ya ce faƙarrabat ilaihi asha'a bayan ya dawo ta gaya masa yaro ya samu sauki bayan ya rasu shi kenan ta kawo masa abinci abincinsa na dare fata asha sai ci abincin dare sun ma asaba min ha to shi kenan suka je sai suka kwanta ya kwanta tare da iyalinsa to falon ma faraga yayin da ya ƙare ƙarar sai ta ce waru sabiya ku lullube yaron nan a falon ma asuba yayin da abu da lata ma'ana wato da bayan ya ya tashi shine sai take gaya masa cewa ga halin da yaron yake ciki eh ta gaya masa cewa wannan yaro allah ya karbe shi to shikenan sai ta ba shi labari na abin halin da yaron yake ciki shi ne sai ce to warin sabbiya a je a rufe yaron to falan ma asbaha yayin abu dalhata yayin da abu dalhata ya wayi gari a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zo gun manzala sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai ba manzala labari ga abin da aka yi ga abin da aka yi ga abin da aka yi fa qala sai manzo Allah ya ce da shi a arastumul lailata shin kun yi angwanci a daren jiyan kai da iyalin naka qala namu sai ya ce eh na aimin yi ƙala sai manzala ce allahumma barik lahum allah kai musu albarka to shikenan fa walladat gulaman da ta tashi haihuwa sai ta haifi yaro ƙala li abu dalhata mai ruwa ya ce abu dalhata ya ce min ya ce a hafazuhu wato ina kiyaye wato ina kiyaye abin da ya faɗa min hatta ta ce bihin nabiya sallallahu alaihi hafazuhu ina kiyaye shi kai ihfazuhu ko hafazuhu ne to ihfazuhu ka kiyaye shi eh wato hatta ta ce bi ita matar matar tasa ita take cewa ka kiyaye wannan yaron ka ɗauke shi hatta ta ce biyan da biya sallallahu alaihi wasallam haka zo annabi sallallahu alaihi wasallam bihi da shi eh ka kai shi gun manzo Allah fa ta bihin nabi sallallahu alaihi wasallama sai zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan yaron to shikenan to da ta aiko ya kawo mata manzo ya kawo shi gun manzo Allah to wa arsalat ma'ahu tamaracin to ta aiko shi dama da yaron kuma ta aiko dabino tare da shi to fa aka zahu nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai karbi yaron faƙara sai ce a ma'ahu she'un shin ya zo da wani abu ƙaru sai suka ce na'am ai ya zo da wani abu ta maratun da bine ne ga su ba aka za ta bi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi da binan fa madagaha sai ta ya sa ta a bakin sa ya wato ya tattauna ta summa akhaza min fihi wato sannan summa akhaza sannan sai ya riko wannan da binan daga bakin sa faji alha sai ya sanya ta fi sabiyi a cikin bakin wannan wato yaron da aka haifa din sai ya sanya dabina a cikin bakinsa wahan naka hu bihi sai ya masa wannan tahanikin bihi da wannan dabina wasan mahu abdullahi kuma ya sa masa suna abdullahi حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي ابن المثنى محمد بن المثنى شي mai ruwa ya ce ya zantar da mu shi kuma ibn المثنى ya ce حدثنا ابن ابي عدي ibn abi adin ya zantar da mu an ibn aunin shi kuma ibn abi adin ya karbo daga ibn aunin shi kuma ibn aunin an muhammadu ya karbo daga muhammadu muhammadu kuma an anasin wato shi kuma ya karbo daga anas to wasaqal hadisa sai karanta yadda wannan hadisi yake shi ma wato ya rawaito wannan hadisin wato ta wata hanya kenan
باب ما تسأل أذى عن السبيل في العقيدة وكلام في الإيمان وقال غير وارد عن انس وهشام عن قصه بن سيرين عن النبالي عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد بن ابراهيم عن سيرين عن سلمان قوله وقال اسبوه اخبرني بن واحد عن يزيد بن خالد عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين جزا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام ابيض وأحريه عنه دما وأحريه عنه أذى حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش عن أنس أنا يا قريش بن أنس عن أبي بن سعيد على أمر بن سيرين أن أسأل ممن سمع حديث العقيدة فسألته فقال إن صبر بالفجر
babu imadatul aza babun kawar da kazanta an sabi gabaran yaro fil aqiqati wato a wato lokacin za a yi masa suna a yi masa ragon suna haddasana abu numani haddasana hammadu bin zaidin an ayyuba an muhammadin an salman bin amirin ƙala salman dan amir ya ce ma'al gulami aqiqatun eh wato shi yaron da za a yi aka haifa to yana da wato ragon suna wa ƙala hajjajun hajjajun shi kuma ya ce haddasana hammadun hamad ya zantar da mu shi kuma hamad ya ce akhbar na ayyubu ayyubu ya zantar da mu wa qatatu da qatatu wa hisham da hisham wa habibun da habibu su ko sun karbo duk an ibn sirina daga ibn sirina an salmana daga salman shi kuma an nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qara gairu wahidun wato wani mutum ɗaya ya faɗa shi kuma ta wata, wata nahiya kenan an asimin shi kuma ya karɓo daga asu kuma wa'annan wato gairu wahidin din sun karɓo daga asimu shi kuma wa hishamin da hisham shi kuma wato hisham ya karɓo an hafsata binti sirina daga hafsata yar sirina annin rababi daga rababi to an salman daga salman an salman bin amir daga salman dan amir eh abdubbi wato dangane sa dubbi shi kuma ya karɓo annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama to warwahu yazid ibn ibrahim haka nan ma yazid ibn ibrahim ya rawaito shi ta wata nahiyar annabi sirina daga ibn sirina shi kuma ibn sirina an salman daga salmana qaulahu ya rawaito fadin sa to wannan hadisin wa qala asbagu mala asbagu yace akhbarani ibn wahab ibn wahab ya ba labari an jarir ibn hazim daga jarir dan hazim an ayyub as-sakhistani daga ayyuba a sakhtiyani an muhammad bin sirina shi kuma ya karɓo daga muhammad bin sirina ya shi kuma muhammad bin sirina yake cewa haddasa na salman bin amir dubbe salman dan amir dubbe ya zantar da mu ƙala ya ce to wa'ancan duk wato hanyoyin da aka rawaito hadisan ne daban-daban duk ga su ya kawo yake cewa samitar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amiru dubbi yake cewa nazir manzala sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa ma'al gulami aqiqatun dan da akwai wato ragon suna tare da yaron da aka haifa to fa ahari u anhu dama to ku zuban masa da jini wa amidu anhu al'aza ku gusan masa da kasanta wato mafi yawa ana cewa wannan kazantar da ake nufi shine aske masa gashin kai domin kazanta ce eh حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا قريش بن انس عن حبيب بن الشهيد قال حبيب بن الشهيد يتي امرني ابن سيرين ابن سيرين يا امرتني ان اسال الحسن ان تنبيه حسن ممن سمع حديث الحقيقه daga wanda ya ji wato wannan hadisi da yake bayani na aƙiƙa ya fasa altuhu sai na tambaye shi faƙala sai ce min samaratu bin jundubi ya jiyo shi ya rawaito shi daga samaratu dan jundubi shi a nan ya ji wannan hadisi wanda yake magana kan wato aƙiƙa ma'ana ragon suna باب الفرع باب فرع حدثنا أبدان حدثنا عبد الله أخبرنا معمر أخبرنا زوري عن المسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه تو ابن المسيب يا كربو daga Abi Hurairah Allah ya dade shi shi kuma Abi Hurairah annabi ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la la fara'a to za mu ji bayanin ta can gaba wala atira ta babu atira eh to wal fara'u abinda ake cewa fara'u a wancan zamani shikenan awwalun nitaji shine farkon abinda wato taguwa za ta haifa eh to shi kuma farkon abinda ta haifa ba ta haifa haihuwarta ta farko to wannan abin da ta haifa sai su ajiye sai sai in yi girma su yanka wa gumakansu ma'ana sai su zuba wa jinin su zuba wa gumakan jinin to shine ake cewa fara'u atiratu kuma ita kuma ita kuma wato abu ne suke yin sa a watan rajab shi ma na kwanukan jahiliya shi ma suke gumaka ma'ana a tira shi ne wato shi ma yankawa ake e, ana yanke ta ana yanka ta shi ma ga gumaka tun zamanin jahiliya amma kuma a rajab ake yi ba ba a yi a wani wata sai a watan rajab ehem
babu al'asiri da na alimin abdullahi da na biya da
باب الأتيرة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة يا كربو دغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا تشوا لا فراء باب فراء باب فراء ولا أتيرة باب أتيرة قال سيشي والفراء أبن أكي تشوا فراء awwalun litajin shine farkon tayin da wato taguwa ta haifa kanu yuntaju da ake haihuwarsa lahum gare su kanu yazbahuna sun zama suna yanka shi lidawagi tun gumakan su gumaka ake yankawa ma'ana abin da ta fara haifa wasu a yanka gunki neman albarka gunki to shi ake yanka musu a tira kuma ana yin tafiyar rajabin a cikin watan rajab ita ma gumaka ake ake ake yankawa
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزوائد والسيد والتسمية على السيد وقوله تعالى يا الذين آمنوا لكم أن تكون لهم شيء من السيد إلى قوله أذار أليم وقوله جل ذكره وفي لكم وجنة الأنعام إلا ما يتلى لكم إلى قوله فلا تخشوهم واخشون وقال ابن عباس الوقود الوقود ما أهل وحرم إلا ما يتلى لكم الخنزير يجرمنكم ليحملنكم شنآن
babu zaba'ihi babu hukuncin kuma abubuwan da ake yanka ake za a yanka a ci ko sai dai da abin farauta babu tasmiyaci wannan kuma zai magana ne a babin wato yin bismillah allah sai da bisa wato abin farauta in za a saki wato in za a saki wato abin da zai farauto dabbar to a yi bismillah lokacin da za a sake shi sawa'an ka- kannuka ne ko kuma sawa'an ko kuma wani wata kibiya ce za a harba to in za a harba ta sai a yi bismillah wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala da ke cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la yabluwannakum Allahu bi shay'in Allah zai jarrabe ku bi shay'in da wani abu min as-sayl daga wato abin farauta tanaluhu aydikum wanda hannunku za ta iya karauto shi wa rimahukum wato da kuma wato wato rimahukum masunan ku wato abin harbin ku har zuwa faɗin Allah da yake cewa azabun alim wa qawluhu da faɗin Allah jalla zikruhu ambatansa ya girmama da yake cewa uhillat lakum bahimatul an'am an halatta wato dabbobin nima gare ku sai dai kawai abin da aka karanta shi gare ku ce da kuma faɗinsa da yake cewa fala ta khashawhum ka guji tsoron su khashawni guji tsoron tsorona wa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace al uqudu abin da ake nufi da uqudu al uhudu shine alƙawurra wato alƙawurran da aka kulla eh wato alƙawurran da aka kulla to in ka kulla alkawari to ka cika shi to abin da ake ake ake nufi kenan ma uhilla to abin da ake nufi da al'uqudu shine al'uhudu alƙawla kuma ma uhilla abin da aka halatta wa hurrima aka haramta illa ma yutla alaikum sai dai abin da ake karanta gare ku shine kamar alhanzir alhanzir kamar wato shi alhanzir me gaba to yajrimannakum ma'anar yajrimannakum ay yahmilannakum shan'an wa yahmilannakum wato kar wato shan'anu a wata kiyayya ta dauke ku ma'ana ta cuna ku ku yi abin da bai kamata ba ma'ana ku kauce wa gaskiya ga adalci ku kauce wa adalci saboda wanda kuke kin yana da gaskiya amma kuna kinsa to ba za ku yi masa adalci ba to ba a son ka ku yi haka to shan'anu abin da ake cewa da shan'anu shine adawatu kiyayya eh kamar yadda Allah yake wala zaman da kuma shan'anu qaumin ko Allah Allah ta'dilu ko eh idiluhu aqrabu littaqwa eh to almunhaniqatu wato dabba da ake cewa munhaniqa wato wacce aka makare ai tunhaqu wacce aka makare ta fata mutu wato shikenan saboda makarar nan sai ta mutu almauƙuzatu wata ake kira kuma mauƙuziya wato abar jefewa ita ce wadda tudurabu ake dukan ta bil hashaba da katako ma'ana a jefe ta da sanda ko da wani katako yuki zuha zai jefe ta fata mutu sai ta mutu wal mutaraddiyatu wacce take mutaraddiya kuma mai gangarowa ai ta ce ta taradda minal jabali wadda take gangarowa daga tsawon dutse da waɗo wannan ɗihatu na ɗihatu kuma wacce aka soke aitun ɗahu a shatu ana soke wato akuya ma'ana kamar wato dabba da dabba suna faɗa suna wato rigima ɗaya sai ta soke ɗaya da ƙahonta to ita ce ake cewa an na ɗihatu yake cewa fa ma adraktahu ya taharraku wanda abin da ka same shi ya taharraku yana motsi a cikin wa'annan eh bizan nabihi da jelarsa au bi ainihi ko da aininsa to fasbahu sai ka yanka shi kuma fakulka ci idan dai har wato aka fahimci cewa an an bashi zai sha wahala amma zai rayu to sai a yanka shi amma an same shi kuma ya riga ya zartar da makasarsa ya riga ya mutu to shi kenan wannan hukuncin gashi an yi shi mun yi shi ma a karatun da muke na ranar na na na ranar talata wanda allah tabaraka ta'ala ya jero su a cikin wato aya ta ƙur'ani yana nuna cewa duk irin wa'annan dabbobin wato wacce aka makare dabba ce a makare ta a makure ta eh kagan an makure ta to idan har aka san in an bata mutuwa za ta yi ba za ta rayu ba to wannan shi kenan ba za a ci ta ba amma in za ta rayu ta zamana kuma za ta wahala ne to shi kenan sai a yanka ta eh to kuma mutaraddiya al-mawquzatu wacce aka jefe da asan da sanda ko tana rigima ne ko kuma ta taho za ta ci wani abu ko tana cin abincin mutane ne a jefo ta da sanda to in an jefe ta da sandan nan to ta yi jifan sandan ne ya zartar da makasarta to ita ma ba za a ci ta ba eh sannan kuma wacce ta gangaro dabba ce ko tana kan dutse ko tana kan bene ko suna faɗa ko kuma a ba su zamewa ta yi ta gangaro ta haɗu da kan dutsen to ita ma an bata ba za ta rayu ba to shikenan ba za a ci ta ba amma har za ta rayu sai dai za ta wahala ne to shikenan sai a yanka shine yasa wato malam yake cewa abin da duk aka riske shi aka ga jelarsa yana motsi da cikin wayannan jelarsa tana motsawa kaga akwai rayuwa kenan a jikinsa to shikenan sai a yanka wato sai a ci
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن برادي قال أخبرني بهديه وأبي وما أتاه بأبيه فهو وكيل وسألته عن ابن الكلب فقال ما أمسك عليك فقل إن أخذ الكلب زكاة وإن وجدت معك البر أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد كتبته فلا تقل إنما ذكرت بسم الله على كلبك وتذكره على غيره
حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا وأن عامر أن أدي بن حاتم رضي الله عنه قال أدي بن حاتم الله جل شيء سألت النبي صلى الله عليه وسلم نا تنبي النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد المعراج da wato farauta farauta ta mi'raji eh to abu da aka same shi wato da faɗi eh duk da yake yana da fassarori da dama ga sun masu shari sun fassararsa ƙala sai manzo Allah ya ce ma asaba bi haddihi Eh, abinda wato ya samu abin farauta bai haddi da kaifinsa ya ce to fakulu sai ka ci shi mana ya je da kaifin ya same shi ba wato da bangaren wato arba bangaren fadin ya je ba eh, domin misali kaga ai akwai shi abin ka jefa shi akwai bangaren tsininsa akwai kuma bangaren fadinsa to wannan fadin shi ne iran fadin kaga shi fadin ko ya yi duka sai dai ya wahalar amma kaifin in ya tafi kaga zai zartar da wato ko ya huda ciki ko ya huda wuya ko ya huda makogoro duk haka dai zai iya zartar da makasa to shine mazala ya ce abinda wato ka same shi abin farautar da ka harba ka same shi bi haddihi da kaifin da kaifin abin farautar naka kamar kibiyar taka da kaifinta ta je ta samu abin manzala ya ce to fa kulu sai ka ci shi wa ma asaba wato duk kuma wanda wato abin farautarka ya same shi da arzihi da faɗinsa to fa huwa waqizun wannan abin jefewa ne eh kamar wanda ya ce wal wal maquzatu din kamar wanda aka jefe ne eh idan a wajen da ya same shi wato ya zamana wato ya zartar da makasarsa dai ba za a ci ba eh tunda ya riga ya cutar da shi mutuwa zai yi kamar wancan hukuncin da muka faɗa ɗazu amma idan ya same shi ya jiga tashi ne zai iya tashi in an bar shi amma zai wahala to shi kenan wannan za a yanka shi a ci shi shi yasa maza la cewa ma asaba bi ardihi abin da ya samu da wato bangaren wato ardinsa faɗinsa to fa huwa waqizun shi kamar abin jefewa ne wasu altu yace sai na tambaye manzo Allah an saidil kalbi wato ga abin ga farautar kare faƙara sai manzo Allah ya ce ma amsaka alaika abin da karanka ya kama maka to fa kul to ka ci fa in akhazal kalba in fa in fa inna akhazal kalbi sanni kamawa kare to zakatun yanka ci eh karanka ne na farauta ka cuna shi ya je ya kamo abin da ka cuna ya kamo maka sai ka cuna sai ya je ya kamo shi to da ya kamo shi ya kamo maka kawai ka fede ka ci kayanka saboda kamawa karan wannan yanka ci in ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam eh yace wa in wajadta ma kalbika aw kilabika kalban gairahu yace idan ka samu waɗansu kannuka tare da karanka ko kuma da kannukanka to fakashe ta sai ka ji tsoron an ya kuna a ma'ahu ya zamo shi wato karen naka ya kama wani abin farauta tare da su eh wa karkata lahu me bayan na'am eh to wa karkatalahu wa karkatalahu nan ne wa karkatalahu wanda hakika katalahu ya kashe shi to falata akul kakkaci wato idan ka samu wato karanka wanda ka saka kai masa bismillah sai ka same shi ya je ya kamo abu farauta amma ba shi kaɗai ba shi da wani karan suka kama to kaga a cikinsu baka san wanne ne ya kama ba to maza Allah ce to kakkaci eh saboda baka san wanne ne ya kama ka wanne ne naka in shi ya kama kai masa bismillah ka san da abin da ya kama wancan ko baka san da abin da ya kamo ba eh maza Allah ce fala ta akul kakkaci fa inna ma zakarta smallahi ala kalbika kada dai kai kai bismillah ne akan karanka sanda zaka sake shi walam tazkuruhu ala ghairihi baka ambaci sunan Allah a wato a wani karan wani ba eh karan wani kawai zuwa ya da naka yi wannan farauta to wallahu alam ya mizu fatiha salatul fatih الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين